إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لسادوا أولا سافيا ta alhamis yau muna sha takwas watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wacce ta daidai da ashirin da takwas ga watan maris shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallaci namu mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda sami naka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alƙawani mai girma wanda muna nan a cikin sotul ma'ida a jiya mun karkare karatu a cikin waɗancan ayoyi masu albarka tun daga faɗin Allah ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur insha Allah ta'ala yau alaran ma zai maimaita mai karatun aya ta 48 da 49 da ta hamsin faɗin Allah ta'ala wa anihkum bai wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi mun fassara amma ba mu danyi ta'aliki da bayani akan waɗannan ayoyi ba واللي إن شاء الله تعالى نزام تاشي بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما إليك فإن تولوا تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Allah ta'ala yake cewa wa anzalna ilayka alkitaba kuma mun saukar gare ka wannan littafi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi yana mai gaskata abin da ya gabace shi da littafai wa muhaiminan alaihi kuma yake mai rinjayi akan dukkanin sauran littafan da suka gabace shi ko kuma wa muhaiminan alaihi mai shafe dukkanin wata shari'a ne da ta gabaci alƙur'ani da ƙari ma akan abin da ba a kawo ba fahkum bainahum bima anzala Allah don haka daga yanzu in ka tashi hukunci tsakaninsu ka yi hukunci da abin da Allah ya saukar wala tattabi' ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen zukatansu amma ja'aka min al-haqqi ka bar abin da aka saukar maka da shi na gaskiya wanda ya zo maka likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne cikinku da ku da waɗanda su gabace ku mun sanya muku shari'o'i da kuma tsare-tsare na rayuwa walau sha Allah inda Allah ya so laj'alakum ummatan wahidatan da ya sanya ku kun zamto al'umma guda ɗaya akan addini ɗaya akan tsari guda ɗaya babu saɓani tsakanin juna walakin sai dai a'a Allah ta'ala ya yi wannan ne liyabluwakum fi ma atakum dan ya jarraba ku cikin abin da ya ba ku shi yasa ya sanya saɓani tsakaninku fastabiqul khairati don haka ku yi rige-rige wajen aikata ayyuka na alkhairi ila Allah marji'ukum jami'an gajgare shi makomaku take baki daya fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun kuma zai ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna yin sabani a cikin sa wa anihkum bainahum bima anzala Allah kuma kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar wala tattabi' ahwa'ahum kada ka bibiyi soye-soyen zukatansu wa'azarhum sannan ka kiyaye su kai hattara an yaftinu ka an ba'dhi ma anzala Allah ilayk kada su fitine ka game da wani sashi na abin da Allah ta'ala ya saukar da shi zuwa gare ka fa in tawallau idan kuka juya baya fa'lam to ku sani ka sani cewa أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ألا يهكني دم يشافيس دون بنغري نزل بنسو وإن كثيرا من الناس لفاسقون كما للي ما في يوم متاني فاسقين ما في يوم متاني ما سابا وأمر من الله أفحكم الجاهلية يبغون ينزه كنش جاهلية سكي نيمة yanzu hukuncin mamuzunci suke bida a matsayin hukuncin da za su yi aiki da shi wa man ahsanu wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun babu wanda yafi Allah mafi kyawun hukunci amma ga mutanen da suke masu yaqini a waɗannan ayoyi ya ku yan uwa Allah subhanahu wataala bayan da Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin cewa fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhu idan suka zo zuwa gare ka kai hukunci tsakanin su ko ka kawar da kai gaban su mana an bashi zabi in ya ga dama yayi musu hukunci da abin ke cikin littafin Allah in ya ga dama ya rabu da su ya kyale su kawai ya ce ku tafi ku bani wuri ni ba zan muku hukunci ba tunda ai kuma kuna da naku littafin da Allah ya saka hukunci da shi to sai malaman tafsiri suka ce wannan ayar tana soke aikin wancan ɗayan ayar ce yanzu kai tsaye Allah ce ya ce masa kawai wa anihkum bainahum bima anzalallah kuma kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar kenan baka da wani dalilin da zai sa yau a demokuraɗiyance ko a tsarin rayuwa wani wanda ba musulmi ba ya zo gare ka don neman hukuncin wani abu ka ɗauko hukuncin da ba na Allah ba ka yi masa jama'a mun gane wannan dole ne a yi masa hukunci da hukuncin Allah gashi Allah ya ce wa anihkum bainahum bima anzalallah kuma ka yi hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar. Jama'a mun gano wannan, wala tattabi ahwa'ahu Allah ya ce wa manzon Allah, kada ka bibiyi soye-soyen zukatansu. Sai ka bar abin da Allah ta'ala ya saukar maka, shi ne amma ja aka min alhaƙi sai ka bar abin da Allah ta'ala ya saukar maka na gaskiya. Saboda me, likullin ga kowace al'umma ja'alna minkum shir'atan wa minhaja mun sanya muku shari'o'i waɗanda Allah ta'ala ya so ku bibiya don samun tsira a wurinsa wa minhaja da kuma tsari irin na rayuwa kowace rayuwa jama'a Allah subhanahu wata'ala ya riga ya sanya mata tsari na musamman wacce wata al'umma za ta bibiyi wannan al'amari jama'a mun gane wannan ko ashe musulmi baya barin shari'arsa ta musulunci ya je ya ɗauke wacce ba ta musulunci ba mun gane wannan dole ne ko da a hukumance duk wani hukunci da za a yi ƙa'ida dole ne a fifita na Allah akan na kowa yasa Allah ta'ala ya ƙara jaddadawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa wa anihkum bainahum bima anzala Allah kuma kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wala tattabi' ahwa'ahum kada ka bibiyi soye-soyen zukatansu saboda me dama su mutane ne masu bibi masu yawan bin son zuciya a wurare da yawa zaka ji dan Allah ya musu kalubale Allah sai ce da su fa in lam yastajibu laka idan basu baka amsa ba fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum to ka sani suna bi suna bibiyar soye-soyen zukatansu ne a wani wurin suratul hud fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah idan sun ki amsa muku to ku sani wannan alqur'anin ya sauka ne da ilimin Allah wa alla ilaha illahu kuma babu abin bauta bisa cancanta sai shi Allah ne fahal antum muslimun shin za ku kasance musulmai ba ku kasance musulmi ba mun gane wannan so Allah ta'ala yana nuna mana wannan kuma yana cewa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna mafi yawan mutane ba sa bin komai sai zace zace eh ai ina zaton wani ai ina zaton na buwa ne zai cece ni ai ina zaton nayi kaza ma daidai ne ai ina zaton to kai kullum kana cikin zato ga garanti alaji ga dalili karara za ka bi zato to in kaga mutum ya kama wannan hanyar babu shakka ya kama hanyar halaka amma wanda yake bin shari'a tsantsa ba yadda za a yi a ce masa ga wannan hukuncin Allah ne sai kuma ya zaɓi hukuncin wani ya aiki shi jama'a mun gane wannan ma'ana Allah yana cewa annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق إمام السعيد يكي تشيوا أبن داكي نفي لا تجعل لا تجعل اتباع أهواءهم الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق كدك سنيا كدك سنيا بن سويسو ينزكا تنسو مونانا waɗanda suke suna kishiyantar gaskiya ka canza shi da abin da Allah ta'ala ya saukan maka da shi da gaskiya fa tastabdilu alladhi huwa adna bil ladhi huwa khayr sai waye gari ka canza wanda yake mafi alheri da wanda yake kaskantacce mun gane wannan ko jama'a sai Allah ta'ala ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ga kowanne cikin ku nan mun sanya musu tsarin rayuwa da kuma ainihin wato a shari'o'i ai sabilan wa sunnatan mun sanya musu tafarki na rayuwa da kuma sunna da shari'o'i sai dai waɗannan shari'o'in suna bambanta tsakanin al'ummomi an gane wannan ai kowane zamani akwai irin shari'ar da Allah ta'ala ke sanya wa mutane mun gane wannan ai yakan canza da canzawan zamani amma zuwan alqur'ani mai girma kuma sai ya zama yayi ne wa muhaiminan alaihi ko sai qur'ani ya zo ya cinye du duk wata shari'a da ka sani an yi a baya ta kiristoci ta nasara ta waye-waye baki ɗayansa rankata kaf alƙur'ani ya zo ya ƙunshe su ya kuma shafe su ya zama alƙur'ani kaɗai za a wata rana sai na umar radiyallahu anhu ya ɗauko littafin attaura sai zo shi gaban manzon Allah yana karantawa yana cewa ya rasulullah ka duba wannan hukuncin ma ai yayi daidai da ƙur'ani duba wannan hukuncin ma yayi daidai da na ƙur'ani dago wanda zai sai ka da fuskar manzon Allah sai ga fuskar manzon Allah ta cika da fushi manzon Allah ya gilde fuska idanun sun yi jajaye sai na Umar radiyallahu anhu sai sai sai ya tsuguna a gwiwoyinsa yace ya rasulullah mun yi imani da kai kuma mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da abin da Allah ya ko zuwa gare ka ya rasulullah ai mun hakuri sai manzon Allah yake cewa sayyidina Umar yace na rantse da Allah inda a ce yau annabi Musa yana raye a duniya to Allah ba zai karbi addininsa ba dole sai ya bi ni mun gane wannan ballantana ka ce za ka karanta wani abu a cikin littafin attaura ka ce ka ɗauke shi a matsayin wani hukunci na a zo a gaba wanda Allah da ya saukar da attauran da kansa ya tabbatar da cewa an jirkita ta an canza ta an lalata ta da kansa ya faɗa. Mun gane wannan? Me yasa saboda tsaron littafin an damƙa hannun malaman su ne. Haka ne? Shi kuma Ƙur'ani ba zai kare shi. Allah da kansa. Kisa Allah ce la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Wanda har yanzu kuma su faɗi la ilaha illallah. Amma suna ganin Al-Qur'ani nan nama an canza shi an jirkita shi ba ma ƙur'anin gaske ba ne wannan wanda muke riƙe ba kawai an cuce mu ne sahabbai sun zalunce mu Allah ya saukar da wasu ayoyi da su sun cicire sun sa abin da su ga dama wannan shine abin da mabiya addinin shi'a suke imani da shi musamman shi'a masu limamai guda goma sha biyu mun gane wannan kai don shi'a ma gida-gida ne ya akwai shi'a batiniya akwai shi'a fatimiyya akwai shi'a اثنا عشرية أكوي شيعة إسماعيلية أكوي شيعة قرامطة قاسنا إري إري كما قوة شيء دا إرن إدتا ممونا أما دي وتتفو قوة شيئا شيء كركتا أزوا كافر شيء كيس أي إذا شيعة ما سلي ما بيقول أبو مشاري الله كثير من الجوانب ممونا رهنيا سيدي قالي بذلك ما بينتا دا ما سجاه إليه دا ما كما لم يسكف على sun ce dama su mutane ne waɗanda lau'urifu tuniku inda an san suwaye su to da an kyare su ba za a bi su ba mun gane wannan ai Allah ka Allah ka tsare mana imanin to Allah ta'ala sai ya ci gaba da cewa wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqq li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha'a Allah Allah ta'ala ce inda Allah fa ya so laj'alakum ummatan wahidatan da Allah ta'ala ya sanya kun zama al'umma ce guda daya tilo ba ku sabani da juna walakin sai dai liyabluwakum fi ma atakum Allah yayi wannan ne dan ya jarraba ku game da abin da ya baku jama'a kun ji ashe shari'a da Allah ya sanya mana da mai sauki da mai wahala haka ne da mai daɗi da mai ɗaci da hukuncin kisa da yanke hannu da hukuncin ainihin wato ciwuka da aka yi da duk abin da aka yanke na diya da za a ce in an yi kisa mutum ya biya ko ya kashe mutum wata dabba ko wani makamancin wannan ashe wannan shari'ar da Allah ta'ala ya sanya ashe jarrabawa shi a gare mu hatta mu a gidan imanin wai ana jarraba kai ne a gani shin za ka miƙa wuya in Allah ya ce yi za ka yi haƙuri ka yi ko ko ba za ka yi ba saboda me akan wannan tsarin Allah ya gina rayuwar tabarakan ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ce alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine wanda ya halicci rayuwa da mutuwa dan ya jarrabe ku ya ga wane ne zai fi kyautata aiki eh shine kawai ba maganin ayyukum akthar malan ba wa a'azzu nafara a wa yafi yawan dukiya wa yafi yawan jama'a a ba wannan bane ayyukum kuma bai ce ayyukum akthar amalan ba sai ce ayyukum ahsanu amalan wane ne zai fi kyautata aikin ba yawan aikin ba a'a ahsanu amala aikin ya zama mai kyau shi sa manzo Allah ke khairukum man qala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairin ku shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma kyawawan ayyukansa sukan yawa shi sa ke tausayawa wanda ya mutu da kuruciya ga kuruciya malam ko sai mutuwa ta tawafce shi zuwa daya shikenan an gama dan aikin da ya bai wuce tafin hannu ba yanzu ka lissafa mutumin da ya shekara 80 malam a duniya zai yi wahala ka sami shekara shida a cikin shekara tamanin na biyayya ga Allah kadai za ka ga neman abinci ya cinye mafi yawan kwanakin da awoyin bacci ya cinye ya yi bacci shekara hamsin da biyar aka lissafin awoyi ya yi bacci shekara hamsin da biyar an gani ya yi neman lokacin neman abinci da neman arziki kuma ya yi na ainihin wato kusan shekara ashirin mun sami nawa saba'in to sai ka ɗauki shekara shida na bautan Allah mun sami nawa saba'in da shida sai kuma guda hudu wanda ba su da amfani kalle-kalle dube-dube zaman kashe wando waye mutu ya tashi duk shi ne rayuwar saboda ka kowanne shekara sittin yanzu in za a maka lissafin awoyin baccinsa da awoyin neman abincinsa za a yi calculating don a kullum in dai maganin sallah ce ko abin da Allah ya wajabta maka bai wuce awa ɗaya a 24 hours bai wuce awa ɗaya tan ko ba ka bane shi yasa sahabban manzon Allah suka fi kowa imani suka fi kowa aiki na kwarai saboda su kullum cikin aiki ake ina ka fito aiki ina za ka aikin alkhairi tilawan alkur'ani daren ma yawan tsayuwar dare kaga kai ba za a sanya maka waɗannan shekarun da bacci su yawa saboda me kana yin tsayuwar dare shi sa manzo ya ce alaikum bi qiyamil layl jama'a ku dinga yawan tsayuwar dare fa innahu da'u salihina qablakum ɗabi'a ce ta mutanen kirki gabaninku jima mun gane wannan walakin liyabluwakum fima atakum ashe Allah ya muku wannan ne dan ya jarrabe ku cikin abin da ya baku mun gane wannan ko duk abin da kace maka wannan mustahabbi ne wannan farilla ne wannan kaza ne to duk wannan jarrabawa ne aga za ka yi ko ba za ka yi ba an gane wannan ai kwarai da gaske to shi yasa bayan Allah ya wannan sai ya ce to fastabiqu alkhairat ku yi rige-rige ku yi gasa wajen yawan aikata ayyuka na alkhairi saboda me dukkanin wasu haƙoƙi da ka sani na Allah ya riga ya bayani ai akwai haƙƙin Allah akan bayi akwai haƙƙin bayi akan Allah haka ne akwai haƙƙin manzon Allah akan mu akwai haƙƙin junanmu tsakaninmu akwai haƙƙin musulunci a kanmu akwai haƙƙin ƙur'ani a kanmu akwai haƙƙin iyayenmu a kanmu akwai haƙƙinmu akan iyaye akwai haƙƙin matanmu akan akwai haƙƙin haƙƙin menene haƙƙinmu akan matanmu to haka abin yake tafiya a rayuwa to amma Allah sai ce ku zaɓi ku yi gaggawa ku yi rige-rige ku yi gasa wajen aikata ayyuka na alkhairi mun gano nan ko jama'a saboda me abin da ake so jama'a duk lokacin da Allah ta'ala ya umarni game da wani abu maza maza kai gaggawa wajen aikata wannan abu ka ci ribar lokaci da dama da Allah ta'ala ya baka don in ba kai amfani da ita ba lokacin zai zo ya wuce kuma ba ka da yadda za ka yi kuma damar ba za ta dawo ba shi sa ka ce ka yi amfani da dama tun kana da dama kafin dama ta dama ka sai ba za ka sake samun damar ba mun gane karatun? mun gane karatun? yawwa in ka samu dama to ka dama tun kafin dama ta dama ka in ta dama ka kuma ba za ka sake samun damar ba ballantana ka dama zance ya ƙare mai hankali ya gane ko eh shi yasa manzo Allah ya ce daga cikin abubuwa guda biyar da ya kamata ka ce ban su kafin zuwan biyar akwai mene eh faraghaka qabla shughlik ka ci riban raran lokaci da Allah ya baka tun kafin abubuwa su yi maka yawa su cike maka gurbin rayuwarka gaba daya da ka samu dama bana komai bar da kowa ta dan kalli fim a'a barin yi zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah barin je majalisa a rage lokaci a barin tilawar qur'ani barin karanta ko da aya ɗaya ce fahimci ma'anarta ko kuwa eh mu je kallon kwallo a kallon kwallon ba za ni ba barin tsaya nan dan ji wannan wa'azin da wannan malamin yayi ina ga zai fi amfana awa ɗaya ne kafin a je half time ko minti arba'in da biyar hafta minti na minti sha biyar kai kana can ka amfani da karatu shi yana can yana ta tsalle yana ihu ɗaya ne ka ci ribar lokaci fastabiqul khairat ku yi gaggawa ku yi rige-rige ku yi gasa wajen aikata ayyuka na alkhairi ina fata mun gane wannan jama'a ila Allah marji'ukum jami'an gare shi ake mayar da ku baki ɗayan ku fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah zai ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna ainihin wato sabani a kansa a ranar alkiyama babu shakka jama'a ranar alkiyama ranar alkiyama idan Allah ta'ala ya kai mu Allah ka samu na cikin aljanna Allah ka samu na cikin yan dama Allah ka sanya musu wanda alqur'ani zai cece mu eh to idan an ji alkiyama duk abin da aka yi sabani wanne ya ce wallahi tallahi kaza ne wallahi ƙarya ne wanne ya ce wallahi tallahi kaza ne da wanda ya ce abi sunna sak tauhidi sak shirka sam da wanda ya ce a shirka e tauhidi mm za a bi mace tsakaninsu da wanda ya ce kuma sunna sak da wanda ya ce kuma bid'a sak ba komai duk Allah zai mace a ranar kiyama kwarai kuwa kuma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhasimun za a yi ta rigima wannan ya ce kaza Allah ce a la takhasimun alayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalu al qawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil abid lokacin da zai faru kenan wanda ya bi sunna ya bi sunna wanda ya bi tauhidi ya tauhidi me zai faru ana tsaye da alkiyama sai kawai mutum ya ga yau ai duk abin da yake ɗauka sunna ne ko addini ne sai ga ya ashe an cuce shi an cuce shi ashe an kwace shari'a an bashi mene ko kuma ya sayar da shari'ar da kansa ulaika alladhina ishtarabu ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfira ya sayar da gafaran Allah ya sayi azaba ya sayar da shari'a ya sayi bata shikenan ko ulaiikal ladina ishtaru alhayata ad-dunya bil akhirah wadanda suka sayar da rayuwar lahira aka ba su ta ina ta duniya kaga wannan ya gama samun matsala jama'a wallahi malam ya gama samun damuwa kwarai Allah ka tsare mu taɓewa to a wannan rana Allah ta'ala zai bambance tsakaninku duk wanda ya bi sunnar manzon Allah ranan za a ga fuskar shi tana haske hannayen shi suna haske kafafuwan shi na mene suna haske za a je hawa siradi wannan sallah da kake da alura da kake yi a bisa sunna su za su haska kan siradi kana wucewa tiryan tiryan haka wuce saboda asali wutar jahannama duhu take da shi kuma saraɗin nan za a sanya shi ne a tsakiyar wutar jahannama za a sa kowanne musu ya tsallaka wutar jahannama wallahi saraɗin nan dai wallahi kowa sai ya tsallaka da annabawa da manzai da kowa shi sa annabawa babu abin da suke faɗa a wannan rana yadda manzon Allah ya ce rabbi sallim rabbi sallim Allah ka kubutar Allah kubutar da mu ya Allah Allah kubutar da mu to amma an mu ji labarin cewa ko akwai wanda zai sa wasu a riga ya safara da su bai tsallaka da su sirati ko eh aljanna ne kawai su lahiran ne kawai za a ɗibe su alsa kaga ba su ba magana sirati ma yan gata a kun ji daɗi sannan ku Allah kiyaye Allah kiyaye to kaga wannan ya zama wasan yara kenan in annabawa da manzanni za su dinga rabbi sallim rabbi sallim to waye kuma eh To ranar alkiyama dai Allah ta'ala zai bambance tsakanin mutane game da abin da suke aikatawa. An gane wannan ko? Allah ta'ala ya samu dace. Sai mu dan dawo baya kaɗan fadin Allah ta'ala wa muhaiminan alaihi. Me wannan kalma ke nufi? Da yawa daga sai malaman tafsiri suna cewa fadin Allah ta'ala wa muhaiminan alaihi suna cewa aminun ala kulli kitabin qabla. Ya Abdullah Abbas. shi wannan littafi na ƙorani jama'a shi ne amintaccen littafi akan dukkanin sauran littafan da Allah ta'ala ya saukar an gane wannan sannan akwai a zancen ikirima da sa'id ibn jubair da mujahid da muhammad ibn ka'ab ibn qurabi da atiya da alhassan basari da ata'un khurasani kwatankwacin irin wannan magana ta abdullahi dan abbas in Allah ya ƙara mishi yadda ابن جريج بكيتشيوا القرآن أمين على الكتب المتقدمة القرآن شينين أمين تتشلتا في أكل صورا دكا للتفلس قباتيش فما وافقه منها فهو حق دك أبن ديداتي لو كنت القرآن التفندس قباتكو تشيني قسكيا وما خالفه منها فهو باطل دك أبن ديساء القرآن كوا تولنا أبن أتاني an gano wannan ko jama'a a wata a wata riwaya ta Abdullahi na Abbas ne yana cewa muhaiminan ay shahidan mai ba da shaida ne akan sauran littafai hakan aka rawaito daga Mujahid da Qatada da kuma ainihin wato As-Suddi wasu malaman suka ce wata fasaran har ila daga Abdullahi dan Abbas cewa ay hakiman ala ma qablahu min al-kutubi shi wannan littafin al-Qur'ani yana yin hukunci ne akan duk sauran littafan ma'ana duk wani hukunci da ka sani a wani littafi to an soke shi yanzu na ƙur'ani za a ɗauka a yi ne a yi aiki da shi mun gane wannan allah maɗaukakin sarki ya samu dace to idan muka duba zantukan jama'a gaba ɗaya kamar yadda alhafiz ibn kathirin ke faɗa yace za mu ga zantuka ne waɗanda suna da kusancin ma'anoni a tsakankaninsu ina fata an gane yace domin an ce fa huwa aminun wa shahidun wa hakimun ala kulli kitabin qabla ma'ana amintacce ne mai ba da shaida ne mai yin hukunci ne akan dukkanin sauran littafan da suka gabace shi Allah ta'ala ya sanya wannan littafi sai ya sanya shi ne cikamakon littafan gaba ɗaya idan ku lura ayar cewa kai wa anzalna ilaykal kitaba sai aka ce mene bil haqqi ashe duk abin da ke cikin alqur'ani gaskiya ne babu ƙarya ce ko ɗaya to sai ce kuma musaddiqan lima baina yadayhi min alkitabi bai ce min alkutubi ba an gane wannan mai gaskata abin da ya gabace shi ne na littafi alif da lam da ke cikin wannan alkitab din suna ce mata lamun ce alistighraqiyya alistighraqiyya ma'ana tana tattare duk littafin da Allah ta'ala ya saukar daga sama mun gane wannan ai yawwa to sai ce wa muhaiminan alaihi shi alqur'ani shi ke shafe dukkan wani littafi wanda ba shi ba kuma shi ke hukunci a kansa jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani laka jama'a kun ji laka sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fahkum bainahum bima anzala Allah kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar wala tattabi' ahwa'ahum kada ka bibi soye soyen zukatan su amma ja'aka min al-haqqi kabar abin da Allah ta'ala ya saukar maka da shi da gaskiya likullin ja'alna minkum shin'atan wa minhaja kowannen kuma sanya masa shari'a da kuma hanya ta rayuwa ta farki kenan walau sha Allah inda Allah ya so la ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku zama al'umma kwaya daya ba kwa sabani walakin sai dai liyabluwakum fi ma ataku Allah yayi wannan ne hikima daga gare shi saboda me ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku don haka in kai mai hankali ne fastabiqul khairat ku yi gasa wajen aikata ayyuka na alkhairi ba wani ya fi ni kuɗi ba wani ya fi ni dukiya wani ya fi ni yawan yaya a'a me wani ya fi ni addini wani ya fi ni kusanci zuwa ga Allah ya kamata ni ma in koyi da shi wani ya fi ni qur'ani ya kamata ni ma in koya wani ya fi ni zuwa wajen karatu ya kamata ni ma in zama ilimi wani ya fi ni takawa da tsar dokokin Allah ya kamata ni ma in yi koyi da shi fastabiqul khairati an gani ku yi gasa wajen aikata ayyuka na alkhairi kaga khairati jam'u khairin ba ce fastabiqul khaira ba a fastabiqul khairati ku yi rige-rige ku yi gasa wajen aikata ayyuka na alkhairi ila Allah marji'ukum jami'an gare shi za ku kuma ake mai da ku gaba daya fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifuna kuma zai ba ku labari game da abin da ku kasance kuna sabani sai Allah ya kara cewa manzon Allah wa anihkum bainahum bima anzala Allah ka dai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar sai ya ƙara maimaita masa wala tattabi ahwa'ahum kada ka bibi soyayya soyayya zakatan su wanda wannan yake nuna maka yadda son zuciya yayi yawa a cikin ahlul kitabi duk wanda ba musulmi ba in ka je kalli rayuwarsa za ka ga son zuciya ya yi yawa a tsarin rayuwarsa shi sa Allah ya ƙara maimaitawa wala tattabi ahwa'ahu kada ka bibiyi soye-soyen zukatansu kaga wannan menene taucidi ne ƙarfafawa manzon Allah ya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai Allah ya ce wahzarhu to amma ka kiyaye su ma'ana احذر أعداءك اليهود أن, يدل أن, أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك وفيما ينهونه إليك من الأمور كي تاكا تنطن اليهودا ونن zasu iya kokarin sirka maka wani abu da wannan gaskiyar da Allah ta'ala ya baka ta hanyar magudi don haka ibnu kathir yake fala taghtar bihim kada ka rubuta su فإنهم كذبة كفرة خونة domin su na farko maƙayyata ne masu yawan kafirci ne sannan kuma ha'inta ne don haka kada ka bi soyayyen zukatansu wa hazarhum an yaftinuka ka kiyaye su kai taka tsantsan kada su fitile ka an ba'd ma an an ba'd ma anzala Allahu ilayka a waye gari ka bar abin da Allah ta'ala ya saka zuwa gare ka mun gane wannan ko to Allah ta'ala sai ya ce fa in tawallau in ko suka juya baya suka yin imani cikin abin da kake kiran su akai na gaskiya fa'lam to ka sani annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah yayi haka dai dan ya shafe su wani bangare na zunuban su ina fata an gane ma'ana Allah ta'ala cikin wannan hukuncin da zai musu zai ƙara fatar da su kuma sannan suna da azaba mummuna a lahira azaba irin taulakantarwa sai Allah ta'ala ya ce min wa inna kathiran minan nasi lafasiqun jama'a ku ji ku ji zancen da Allah ku kiyaye da kyau wa inna kathiran minan nasi lafasiqun mafi yawan mutane fasikai in ji wa in ji Allah ku yau da da wani ne ya faɗa sai a ce kai malam ya za kai wa mutane kuɗin goro to wanda ya halice su ne ya faɗa ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير an dinga shigowa da abubuwa iri-iri kenan addini da harkar rayuwa shi sa wanda yafi kowa hankali shine wanda yafi kowa taka tsantsan da duba menene abinda Allah ta'ala ya sokar ya karba ya aiki da shi menene Allah ya haramta ya bari menene akwai shubha ya nisanci shubha hatta wajen neman arziki jama'a kaka ce kawai ai ga wata hanya nan an ce ana samun kaza ai in kai kaza zaka samu kaza ka tambaya wai menene matsayar addini akai in wani yace ciki wani yace waje kuma ana ganin kowa daidai yake sai ka faɗi manzon Allah innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat tsakaninsu akwai wasu al'amura masu rikitarwa sai manzo Allah ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san su ba to amma ku ji sai manzo Allah ya baka ya baka hanyar samun kubuta su ce faman ittaqa shubuhat duk wanda ya kiyaye abin da yake shubuha ne ana ganin ga halacci ana ganin ga haramci to duk wanda ya kiyaye wannan faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wannan ya kubutar da addininsa da me mutuncinsa wa man waqa'a fi shubuhat amma duk wanda ya auka cikin shubuha sai ce waqa'a fil haram wannan zai auka cikin haram karra'i yar'a hawd al hima kamar maki kamar mai kiwo ne yasa ga fulani anan masu yin kiwo sai mun Allah ya bada misali yace kamar mai kiwo ne sai ya koro dabbobinsa jikin danni ko jikin ainihin wato mene danga ta wata gona da aka yi gashi gonan an killace ta ta yi kore bashar a tsakiyar rani mana sai kuma a turo su cin dangan su kiwo me zai faru sai mu zana ce yushaku an yarta a fihi ai gab yake da ya auka cikin wannan gonan dan ila kafin ya ce ba dabbobin kai kai kai kai ya kada su ina wanta ta ji ta tukuyi dangan ta fada amma da bai kai su kusa da nan ba ya nisan ta su da wannan wurin to sai su gama kiwon su hankali sama ba zai ji wannan wurin ba in ji annabi muhammad mun gane wannan sai Allah ya ce wa inna himallahi ala wa inna li kulli malikin hima ku sani kowane sarki yana da iyakoki wanda ya gindaya baya son a wuce masa sai manzo Allah ya ce ala wa inna imallahi maharimu iyakokin Allah su ne abubuwan da Allah ya haramta mun gane wannan Allah ya samu dace don haka wallahi jama'a Allah ya ƙara faɗa mana wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan kai da'a kai biyayya ga mafi yawan mutanen da ke bayan ƙasa yudilluka an sabilillah za su batar da kai ne gaba da hanyar Allah in yattabi'una illa dhanna ba wani abu suke bi ba sai me zace zace wa inhum illa yakhrusun ba komai suke yi ba sai shaci fadi kai yanzu ana ba sai fara suka jin jahiliya ta shi ka gani malamai kawai ba sa fito su ga fada su fada mutane gaskiya ka ji jahili bai fa zuwa jin karatun shi wai jira yake sai an zo an biyo sa ɗakin sa kan gadansa na kwana speaker angon su ma da ke zuwa gadansa ma rufewa yake malamin na ya dame na san yi bacci sai ya sa music sai ya ƙure jiya na muna tare da wani bawan Allah ya cewa ka gani gaskiya malamai ne ba sa wa'azi na ce a mutane ne ba sa sauraro ya ƙara nanata imanin nanata na ce mishi tsakaninka da Allah yanzu mu je bakin hanya mu je mu duba inda mutane ke hada-hadan kasuwa sannan mu je mu duba masallaci inda ake karatu so suka fiya ya ce kuma haka ne na ce kuma ka je ka duba shagunan da ke wurin rankata kaf shaguna nawa ne ya sa karatu wa'azi yana sauraro a shagonsa don ya ƙaru kuma tun da ya fito da safin nan ba zai kuma gida ba sai dare kuma sallah ma da kyar za a samu a yagi a je a yi To ya kake tsammanin wani ya san kyakkyawar rayuwa? Ko kuwa? Ya kake tsammani ya san halal da haram? Ya kake tsammani ya kiyaye dokokin Allah? Rayuwa ce zai kama irin ta dabbobi. Shi yasa zaka ji mata suna yawan kwace kwace wayo wayo wayo wayo. Zalunci yayi yawa. Me yasa saboda maza jahilci yake yawa cikin su. Yawa kace abu da makarantar mata. Za ga suna ta sa'ayi. Suna ta kokarin zuwa mene? Makaranta amma maza ka muke Allah ka tsare mu da an ce karatu shikenan an yi yafa wa rubuta saboda mu al'umma ce da ba ta san karatu kuma wallahi ba za a taɓa yin daɗin rayuwar da ba karatu ba ba zai yiwu ba Allah ka tsare mu don haka Allah ta'ala ce wa inna kathiran minan nasi la fasiquna lallai mafi yawan mutane jama'a fasikai ne masu fita ne daga da'ar Allah daga biyan Allah subhanahu wata'ala an gane wannan to wannan kuma menene hmm rarrashi Allah yake wa annabi Muhammad to ko da kaga mafi yawan mutane suna bin tafarkin bata suna yin abubuwa na shirme suna bin soye-soye zukatan su kai dame ka mafi yawan su fasu kai ne kan ma wannan abin da sai kai ya dame ka ana ba shi haƙuri ne kaka damu kaka damu saboda ne ai Allah ya faɗi a sautin Yunus walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a inda Allah ya so ubangijinka da ya sanya duk mutanen da ke rayuwa a duniya da ya sanya su zamto mene masu imani sai Allah ce afa anta tukrihun nas kai manzon Allah yanzu kai zaka ifirsa sawa mutane hatta yakunu mu'minin har sai sun zama masu imani kai ba wannan ba ka zo ka bi ka bi layin ku a unguwarku ka zo ka bi inda ka sani idan aka zo ana sallar tarawih kaga tsakanin masu yin tarawih da marasa su su suka fi yawa ya jama'a ramadana fulki abin nan fa na dan wata ɗaya ne rak kwana ashirin da tara ne ko talatin ko ba ka bani amma wani wallahi tallahi yanzu bai yi sallar tarawih guda biyar ba kuma yana nan aka ce Allah ya sa mu cika da imani zai ce amin Allah ka ba mu aljanna zai ce amin amina mun gane wannan ayi ko yana jira abu sa kaho ko shiga aljanna abin shi Allah ya kiyaye kai wallahi malam sai an wahala sai an yi aiki kwarai kwarai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ta'ala ce wa inna kathiran minan nasi lafasiqun mafi yawan mutane mafi yawan mutane fasikai ne sai Allah ta'ala ce ah afa hukumar jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahiliya suke neman a dinga musu a matsayin hukuncin Allah hukuncin jahiliya kuke so a bar na Allah a ɗebo maguzanci a ce da shi za a yi hukunci irin wanda za a ce in babanka ya mutu ka gaja matansa har da uwarka yana ka gani mu hukunci mana babba gida kawai shi zai kwashe dukiyar duka ya cinye zai yi wannan zamani mata ba su da gado wa zai ɗauka a dinga haƙa rami ana binne yaya mata jahiliya kenan fa wanda ya fi wani ƙarfi ya kwace dukiyarsa ko ba komai jahiliya kenan fa kaga ashe babu abin da ya fi adalci kamar hukuncin Allah ba ma za ka haɗa shi da wani hukuncin ba to sai Allah yake cewa yanzu su waɗannan mutane yahudawa a fa hukumar jahiliya ta yabugun yanzu hukuncin jahiliya suke nema an hukumin lahi ya adilun hukuncin Allah suke karkace ma suke botsarewa sai Allah ya ce wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinu ay wa man a'dalu min Allah fi hukmihi liman aqila an Allah shar'ahu ma'ana babu hukuncin da yafi adalci wajen hikima da dacewa ga ma'abocin hankali kaman shari'ar da Allah ta'ala ya ainihin wato shar'anta sannan babu wanda yafi kowa zama akan tafarki na kwarai kamar wannan wa amana bihi ya zama kuma yayi imani da wannan wa aiqana kuma ya sami yaqini a ransa cewa wa alima annahu ta'ala ahkamul hakimin kuma ya gane cewa Allah ta'ala shine mafi kyawun hukunci masu hukunci wa arhamu bi khalqihi Allah ya fi jin kan bayansa fiye da iyaye min walid min al walidati bi waladiha Allah ya fi tsananin tausayin bawa fiye da irin tausayin da uwa take wa ɗanta in kana neman jin kai ne to Allah ya fi mahaifiyarka sonka ya fi da jin kanka fa innahu ta'ala huwa al-alimu bi kulli shay'in dan Allah ta'ala shine masanin komai al-qadiru ala kulli shay'in mai iko akan komai al'adilu fi kulli shay'in Allah shine kuma mai adalci a cikin dukkanin komai jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace a da yawa daga cikin malamai suna maganan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi bayani Imam Bukhari ya rawaita hadisi daga sahabi Abdullah ibn Abbas Allah ya kara mishi yadda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abghadu an-nas ila Allah mafi mafi tsanan mutumin da Allah ya fi tsana ya fi kinsa mutumin da Allah ya fi tsana a cikin mutane gaba ɗaya an gane wannan abghadun nasi ila Allah azza wa jalla wanda Allah ta'ala ya fi tsana a cikin mutane daga cikin su akwai wa mubtaghin fil islam sunnat al jahiliya mutumin da zai dinga kawo wa mutane irin sunna ta jahiliya yana yada ta cikin mutane an gane irin addinin maguzanci kawai kalli kiristoci na abu ka ci ah to ai tunda suna suna yin christmas mu ma bari mu yi kaza ai tunda suna easter suna yin abin ne good friday easter monday to mu ma mu yi wannan mana mu dinga yin mene sunan shi abin da ake yi mu dinga yin radiya mana to kaga wannan ya ɗauko sunnar jahiliya ce ta waɗancan mutanen da Allah ta'ala ya riga ya buga musu mummunan stam Yahudawa da Nasara da su yake ɗebo irin nasu yake ɗebowa kaga su suke hukunci irin jahiliya to sai ya koyo irin nasu sai ya kawo addini to ba mutumin da Allah ya tsana a cikin mutane kamar wannan jima mun gane wannan ko kaga tura suna bikin birthday kai ma ka zo kana yi wallahi tallahi Allah ya tsane ka su ake yin wannan ɗabi'a su wace ce ban ji ba ku faɗa mana yawwa a ɗayan babban lamba yawwa ɗabi'a ce ta arna don haka duk abin da ka je ka ɗebo har irin bukukuwan da ake yi da za ga an zo an sa riga gan tana jan ƙasa an zo an taro abokanan ango da abokanan wannan an yi rawa an cakudu wallahi tallahi wanda ya wannan Allah ya tsare shi dalilin da ya sa mafi yawa gidajen auratayyarmu ba a samun zaman lafiya kenan kai ka je ka tambaya da ubanka ya auri uwarka haka aka yi an yi wannan an yi wannan baɗalar sannan aka haife ka ka zama ba wayayye ba ko ku dole sai an yi baɗala sannan bikin zai zama karɓaɓɓe a wurin Allah to mafi yawan mutane irin waɗannan bukukuwa da irin waɗannan miyagun ɗabi'u da ake ɗebo yanzu ka ka kalli wannan sabon abin da aka fito da shi me sunan shi ta kuta ha sai ka ga 'yan mata an sa kaya matsatsu ana cakuɗuwa da maza ana rawa ana kaɗa nono ana kaɗa boni mala to ka kalli abin da wannan faru ya faɗo ya tashi ina bambanci tsakanin wancan da wannan wa mubtaghin fil islam sunnat al jahiliya duk mutumin da zai ɗebo wata sunna wata ɗabi'a ta mutanen jahiliya wacce ma anzala Allah biha min sultan Allah bai so kadda wata hujja akai ba wallahi Allah ya tsare shi saboda ka amma su ma daina baka sha'awa in ma ana baka kare ka daina kun ji wanda manzon Allah ya faɗa wa mubtaghin fil islam sunnat al jahiliya an gane wannan ko wa talibu dam imri'in bighairi haqqin li yariqa damahu da mutumin da zai nemi jinin wani mutum ba tare da haƙƙi ba kawai dan ya zubar da jininsa a zuwa kalawa wani kisa a ce shi ya kashe wani a jiya ta fama malam yana son kawai ya san ba shi ya kisan ba amma so yake sai an kashe shi to shi ma mai irin wannan ɗabi'ar Allah ya tsane shi Allah yana kinsa al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu daga jama'a wallahi dole mu ne sai mun zo mun shiga ainihin wato a taitaye mu gaba daya an gane wannan ko ibnu kathirin Allah ta'ala ya gafarta mishi a tafsirinsa yana cewa ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير anan Allah ta'ala yana musan yana yin musu yana nuna kiyayyarsa ga wanda zai fita daga hukuncin Allah wanda Allah ya riga ya hukunta wanda hukuncin Allah ya kunshi dukkan wani alkhairi annahi an kulli shar wanda yana hani ga barin aikata kowane irin sharri an gani وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات كما hukuncin Allah shi yafi adalci akan wanda ba shi ba na ra'ayoyi duk wata nazariya da ra'ayi a ce maka an kawo wani tsari na kaza to na Allah yafi wannan wal ahwa hukuncin Allah yafi duk wata son zuciya da za a dasa wal istilahat da dukkanin wasu abubuwa da mutane suke yin bayani kamar da ya art class yanzu a secondary school zaka zai yi me ake cewa ne tsare-tsaren gwamnatoci ko za ga ce akwai federalism akwai me feudalism akwai me communism akwai me duk gashi na wannan zum zum zum zum din duk wannan hukuncin zalunci ne mana na Allah ne kadai adalci eh to sai ci gaba da cewa allati wada'aha ar-rijalu wanda mutane ne kawai suka kirkira bila mustanidin min shari'atillah ba tare da wani abu da suka jingina wa na shari'ar Allah ba kama kana ahlul jahiliya yahkumuna bihi min ad-dalalat wal jahalat kamar yadda mutanen jahiliya suka kasance suna yi hukunci da abubuwa na bata da jahilci mimma yad'unaha bi ara'ihim wa ahwa'ihim irin hukuncin da zaka ga mutum kawai ya tsago da ra'ayinsa da son zuciyarsa وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنجز كان يجي كما إره كنت التتار سكي أزامن سيبن كثير أني تتار أولا أقرن دمشق داينكي لا ربا وينكي إراكي وسأرنا suka taso na Mongolia daga can ƙasar China suka zo suka mamaye wannan yake suka dinga kashe mutane a wannan lokacin akwai wanda ke kira alwazir ibn al-alqami shi yaje ya hada kai shi dan shi'a ne sai yaje ya hada kai da su tatar aka kashe shugaban musulunci na wannan na wannan lokacin aka kashe shi shi aka bashi jagorancin garin irin abin da ya fara iraki a wannan kare ya ƙara maimaita kansa ali sistani a lokacin yake cewa in banda sun bai wa gwamnatin amurka goyon baya to da ba za su haƙa su ba ci ruwa iraki ba in banda su yan shi'a sun goya wa amurka baya to da ba za su iya cin gashin abin da suka sha iraki ba su suka goya musu baya aka zauna a tebiri ya gashi to dama ai in mun karɓi kin ku za mu ba me na kwanta da hankali ku taimaka mana mu murƙushe waɗannan yan sunan kar ku gama da su to kullum mai bin sunan manzon Allah shine matsala a wurin ɗan bida shi ne matsala a wurin arna amma wanda ke bin harkar son zuciya ya bada addininsa kawai biki wannan ba a ta shi malam saboda zuciyar musuluncin ma gaba ita riga ta mutu a zuciyarsa mun gano wannan jama'a Allah ka tsare mu sai ya ci gaba da cewa alladhi wada'a lahum as-siyaqa wa huwa ibaratu an kitabin kitabin majmu'in min ahkamin qad iqtabasaha an shara'i'in shatta an sanya musu wani littafi mai suna al-yasaq wani kundi ne wanda aka sanya musu wai da shi za a dinga yi hukunci wasu shari'o'i ne daban-daban min al-yahudiyya wal nasraniyya wal millati islamiyya sai aka yi gangan ko aka cakuda ga yahudanci a ciki ga kiristanci a ciki ga kuma musulunci an sarka a ciki ina fata an gane سيتي وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه وند مفي يو كنشو كنشن أنسن ياسني كويد تنانو قلوة دكما صندوقيا فصارت في بني في بنيه شرعا متبعا سيئا أنسى سكدين قبل ونن شريعة يقدمونها عن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ya ce ana sanya wannan littafin ya zama da shi ake yi hukunci a bar littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to shine sai yake cewa wa man fa'ala dhalika minhu duk wanda yayi hukunci da wannan littafin nasa fa huwa kafiru to kafiri ne yajibu qitalahu dole ne a yake shi mun gane wannan ya ci gaba da cewa a hatta yarji'a ila hukmillahi wa rasulihi har sai ya dawo zuwa hukuncin Allah da na manzonsa fala yahkumu siwahu fi qalilin wala kathir don haka ba za a yi hukunci da littafin wani Allah ba cikin al'amarin da yake karami ko me ko babba wadannan ayoyin jama'a kwarai da gaske suna karantar da mu darussa iri-iri wanda ya kamata mu ɗauka a rayuwarmu da mafi yawan mu nan muna ɗaukan irin waɗannan ayoyi muna sanin matsayinsu da yadda Allah ta'ala yake bayani to da mafi yawan mu nan jama'a ba mu dinga yin aiki da abubuwa irin jahiliya ba da mun zaɓa wa kan hukunci musulunci wanda shi ne mafi adalci shi ne mafi dacewa da kowane zamani da kowane lokaci Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya tsare mana imaninmu laka jama'a kun ji Allah ta'ala yana wannan bayani cewa a abu hukumar jahiliyyati yabuwun wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun wannan shine abin da zamu tattauna ƙarshen wannan aya sai mu dan taba ayin aya ta gaba gobe sai mu karasa insha Allah ta'ala
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya kada ku riƙi yahudawa da nasara a matsayin masoya a matsayin mataimaka awliya majibintan al'amuranku wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci lamarinsu a cikinku an gani ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masu nuna ƙauna ne ga sashi wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci lamarin su kuna mana sani kuna shin mana wa man yatawallahum minkum duk wanda ya ainihin wato jibince su a cikin ku ya nuna goyon baya ya nuna soyayya ga Yesu yayi aiki da hukunce-hukuncen su fa innahu minhum to shi ma yana cikinsu inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah ta'ala baya shirin da mutane suke azzalimai wannan aya in Allah ya kai mu gobe da izinin Allah zamu zo mu ji sakonnin da take dauke da shi da kuma irin abubuwan da zamu koya da su iri iri a cikin ta muna fata Allah ta'ala ya lata da mu akhirin duniya da lahira Allah ya sami kyakkyawan karshe Allah ya fahimtar da mu alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda alƙur'ani zai cece mu abinda na karanta ya zama daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mu ni da ku baki daya wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh